بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau 29 ga watan biyar hijira tana da 1442 wanda ya dace da 13 ga watan 1 miladiya tana da 2021 yau laraba za mu faru wannan littafi na tufa ya ce muna babul kisma ko ko fasirin fil kisma warraddu lil kismati haisu tustahaq min hissatin gairu yasirin mustahaq shine wal gabnu man yaqumu fihi ba'du ba'da an dala wastagalla qad ta'adda والمدعي لقسمة البتات يؤمر في الأسيد بالإثبات ولا البتات أكوي أبدا إيدي دوكي ولا يجوز قسم زرع أو ثمر مع الأصول والتناهي ينتظر وحيثما الإبار فيه ما أدم فالمنع من قسمة الأصل منتهم منهتم وما معبور يسيب القسم في أصوله لا فيه معها فأرفي وقسم غير السمر خرسا والعنب مما على الأشجار منعه وجب يا إيسا الحمد لله muna magana akan rabo ko warraddu lil qismati yin raddi da rabo a zo a rusa rabon a sake yana tabbata mustahak abin cancanta ne haisu yayin da yustahak aka cancance gairu yasirin ga can gaba abin da ba kaɗan ba min hissatin daga rabon wanda aka bawa ma'ana bayan an gama rabo sai wani ya zo ya kawo shaidu akan abin da kuka raba ɗin nan inda ya zo rabon wani akwai kasan da ba na ainihin wanda kuka raba kayan da ya bari ba misali yara ne ubansu ya mutu ya bar gidaje da ya mutu ya bar gidaje aka zo aka yi rabo bayan an gama rabo kowa ya yarda da rabon an tabbatar sai ya zamo akwai wani daga cikin yaran gidan da aka bashi din ashe rabi ne na babansu rabi ba na baban bane ga mai rabin ya zo ya kashe ya ka hujjojin shi ya tabbata an tabbatar da cewa rabin gidan nan ba na baban su bane kuma gidajen nan an riga an raba to yanzu ya za a yi za a yi raddi da wannan raba shine war raddi lil ismati yin raddi da rabo har su yayin da yustahaku aka cancance gairu yasirin abin da ba kaɗan ba mini satin daga wani rabo to wannan mustahaq abin cancanta ne ma'ana ya cancanci a rusa wannan rabon a sake rabo kaga kar ku manta ya ce gairu ya sire abin da aka cancancin in ba kaɗan bane kaga in abin ɗan kaɗan ne wannan kawai karo karo za ku yi ku bashi shi kenan a ci gaba da ainihin zama a haka yasir din shine malamai suka ce in bai kai sulusi ba amma daga sulusi abin da yayi sama wannan kasir ne wanda ya cancanci a rusa rabo والغبن من يقوم فيه بعد أن ɗala wasta gallakar ta'adda wal gabnu kamunga in ba kuma ta ba mun ce ai bayan rabo duk mutumin da yayi da awon kamunga za a saurare shi a rabon ƙuri'a da kuma rabon banki ko duk mutumin da bayan an yi rabo ya je buga lissafi ko ya shawara da wanda suka zaɓa suka ce kai wane wannan abin an cuce ka an cuce na ce kwarai kuwa a ina aka baka gina yace a cikin hausari fa ta ce to wannan fa yace a layin yan goro muka ce kai ka san layin yan goro kuwa wanda ma ke ya kusa zuwa gurin aje kana zuwa da ka bincika shago ukun da kake ganin an baka a nan rabin shago ma a ce ya fi wannan kawai sai ka zo ka ce kai baka yadda ba me ya faru ka ce an cuce ka amma kamun ga to za a saurare ka dole alkali zai sake ɗiban wanda suka san abin aje a sake balo an sake valuation value ya zo daban-daban dole za a rusa wannan rabon a sake sabon rabo wannan mun karanta shi a baya to yau kuma wal gabulu shi irin wannan kamun gai irin wannan cuta din man ya kumu fi duk mutumin da ya zo ya tsaya ya ce an cuce shi ba da an ɗala bayan an ɗauki tsawon lokaci wasu ta galla kowa ya ma ci amfanin abu mai sa haya ya sa mai amfani da kayan shi yayi mai gini yayi to wanda ya zo ya yi da awon kamun ga wannan ɗan ta'adda ya ta'addanci ba za su saurare shi ba dama iya lokacin karan kamun ga kar ya wuce shekara ɗaya ya wuce har shekara kowa ya ci amfanin abin ka sa aya kai waye wai ka sa aya naka ne ka ji ya tsaya dubu ɗari wani kuma ya sa aya na shi ya kai dubu ɗari biyu da hamsin ba ruwan mu me yasa tun da fari baka zo ba har aka ɗauki tsawon lokaci wannan ta'addanci ne ba za su saurare shi ba. Wal muddayi lil kismatil batati wanda yake da awan rabo na yanke rabon batti yi umaru za a umarce shi bil isbati da kawo shaidu fil asahi a cikin magana mafi inganci wato rabo akwai rabo na batti akwai rabo na amfani idan muka ce rabo na amfani ba a raba asalin abun ba amma sun sasanta kowa ya yi amfani da bangaren da ya rike akwai irin wannan rabon yanzu misali mutum ne ya mutu ya bar gidan shi mai ɗaki goma yana da 'ya'yansa su biyar sai suka ce yanzu kun gani in muka ce za mu kira a yi rabon nan kuɗin da za mu biya a raba ma ya ishe mu saboda haka yanzu da ɗaki goma ne kowa ya rike ɗaki biyu kai rike nan kai rike nan kai rike nan amma gidan nan mu duka ne kaga wannan rabon amfani ne rabon bacci kuma an zo an riga an auna an yi bado an raba an yi komai kowa bangaren shi ya zama nashi to yanzu gashi mahaifinsu ya rasu suna tare a cikin gidan suna amfana ƙarshe sai wani ya zo ya ce shi ba yanzu gaskiya a zo a raba gidan nan sai ɗaya ya ce ai gida an riga an raba ai lokacin da aka yi rabo rabon bacci aka yi shi kuma wanda ya ce ba a raba asali ba an yi rabon amfani ne to yanzu an zo gaban kuliya waye mai ƙara wa ake ƙara to yanzu anan a magana mafi inganci wanda yake cewa rabon bacci ne shine mai ƙara ya kawo shi shine yi umar fil asai bil isbati shi za umurta a magana mafi inganci bil isbati da ya kawo shaidu akan rabon bacci ne in ko bai da shaidu to wancan rantse rabon amfani ne shikenan sai mu tabbata abu rabon amfani ne a zo a yi rabon baccin saboda in ka lura ai so da yawa za a iya rabon amfanin yanzu da lokacin da ake zaune an yi rabon amfani gurin mai yiwa duk kiman su ɗaya ne amma yanzu an fasa layi kwalta ta biyo ta bayan ɗakin wannan yana so ya cire shago kawai sai ya ce rabon bacci ne kai kuma kace samu rabon amfani ne zai yi wayi zai yi a daɗin gurin bai da daraja to yanzu an zo an kankabe ka zan yanzu aka kankabe layin custom akwai ɗakin da za a lungu yake amma yanzu ya fito bakin kwalta to in irin wannan ka gana tuhuman shi da wannan saboda haka in ya ce bacci ne ka shaidu akan bacci ne in ko bai da shaidu to me cewa rabon amfani ne rantse na amfani ne sai a zo a yi rabo na gaskiya wala ya juzu kasumu zar'in baya halatta rabon amfanin gona au samarin ko rabon ƴaƴan bishi ma'al usuli tare da asali din ya za a yi wata nahiyun tazar za a saurari nunan wannan abin shi ma a raba shi daban yanzu misali mutum ne ya mutu ya bar gadina irin na mangoro ko lemo ko dabino da sauransu ko ko bayan ya yi noma amfani ya tashi sai ya rasu sai ya ce so a zo a yi rabon gonan to yanzu bai halatta a ce a yi rabon gonan da amfanin gaba ɗaya a ce wai in an raba duk inda ya zo ɓangaren ka amfanin da yake gurin gaba ɗaya naka ne ka za cuci wani wani bangaren ya babu amfani wani bangaren kuma ya fi amfani mai kyau wani bangaren ya fi kaza to yanzu ba zai yiwu ba za a raba ainihin gonar an raba gonan amfani shi ma in ya nuna sai a ɗebo amfani shi ma a raba shi kaɗai amma ba zai yi a yi raban su gaba ɗaya ba shine wala yajuzu qasmu zar'in aw samar ma al usuli a hada da asalin da amfanin a raba bi halatta ba wa yasmal ibaru fihi ma udim amma yayin da aka rasa kilili fi ma a cikin su ma'ana an shuka amfanin bai fito a ƙasa ba ko ƴaƴan bishin bai yi kilili ba to yanzu falman ummin kismatil asli muntahim yanzu a hana raba asalin shine wajibi asalin ma ba za a raba ba dole sai a bari sai ya yi kilili an ga fitowan amfanin an ga irin amfanin an ga bangare mai kyau an ga bangare mara kyau sannan za a zo a yi raba sai a raba asalin a jira amfanin in ya nuna a raba wa ma ma burin tare da wanda aka yi wa kilili ma'ana gonan an masa kilili ga 'ya'yan sun fito ba su je nuna ba ne to ya siwul kasumu yana inganta a yi rabo fi usuli a cikin asalin a raba ainihin filin ko kuma itace ne a raba itatuwan amma 'ya'yan bishin na su duka ne su ya nuna an kwaso a raba amma la fihi ma'aha ba zai yi a yi rabo fihi cikin asalin ma'aha tare da amfanin ba fa'arifi ka san haka wato abun uku ne rabon gona tare da amfanin da yake gonan a ce kawai a keta a raba bai halatta ba kwata-kwata a haɗa wannan raba. Ya halatta a yi rabon gonan a jira amfanin in ya nuna shi ma a raba wannan inda amfanin ya yi budu salayi kenan, ya yi ibar kenan. Kwata-kwata za a hana rabawan gonan da amfanin gaba ɗaya idan gurin bai yi ibar ba. Bai yi kilili ba, to dole a haƙura sai ya yi ibar ɗin, saboda wani ɓangaren ba maki ya fi wani ɓangaren kyau. Yanzu misali da binai ne, ba su yi ibar ba sai kuka matsu kuna so a raba itacen wai idan amfanin ma ya fito a raba sai mu ce to ai wata kila ma akwai tushen da ya riga ya mutu akwai tushen da ƴaƴansa ba masu kyau bane kaga dole idan an yi raban ƙarshe zai janyo matsala saboda haka dole a bari sai yayi ibar ga amfanin ya fito kafin ya nuna sai a raba muku tushen amfanin kuma bayan ya nuna an sauko ko ku siyar ku raba ko kuma ku raba amfanin da mudu da ko kuma da ainihin au sai me wa kasmu gairi samari raba ainihin wanda gairi tamri ne gairi tamri ba samari bane gairi tamri rabon abin da ba damino ba wal inabi ba inabi ba a raba shi karsan da kirdado mimma alal ashjari daga duk abin da yake kan itatuwa man uhu wajab hana shi ya wajaba ka san akwai abin da ake cewa ainihin kirdado ana yin kirdadon nan a dabino da inabi ko da ma ba a rabo ba ko da a matsayin zakka ma ana yin kirdadon dabino ko inabi kayi noman dabino ko kayi noman inabi daga yayi gudu salayi lokacin da ya isa amfani sai a nemo malaman gona sai zo su yi kirdadon gonan kaɗan sai a ce gonan dabino na malam rabi'u a bana zai ba da buhu dubu Bodi wannan ya haka ya gane malaman gona ne suka zo kowane tushe wannan tushen da binan da suke kai za su ba da kilo kaza wannan zai ba da kaza wannan zai ba da kaza sai a haɗa lissafi. In an haɗa lissafin nan an rubuta an ajiye yanzu an san bana za ka ba da zakkan buhu ɗari ne. shikenan sai a bari kai ta amfani da kayan ka ka shiga ka ɗiba ka ci in kai buro ka kai kasuwa ka sayar da abin da za a yi ne mu idan lokacin yanka ya aka zo a kakkaɓe ba ruwanmu da abin da ka samu. kawai zakkar ake tunani dan ba mamaki ci da kai da amfani da kai da me me ka halakar da wajen buhu ɗari biyar ana saukowa da aka kakkaɓe sai aka samu buhu ɗari biyar ne sai mu ci ai asali buhu dubu ne saboda haka zakkan buhu ɗari za ka bayar to irin wannan in an zo rabo ma ana iya yin wannan kirdadan ya yi budu salahi bai riga ya bushe ya kai lokacin yanka ba a wannan tsakanin magadan duk sun matsu to sai a zo a yi rabon da kirdado sai a zo a ce wannan itacen zai bada kilo kaza wannan kilo in an kasa gaba ɗaya an ce kilo ɗari ne gaba ɗaya su magadan su nawa ne su biyar ne sai mu ce kowa yana da kilo ishirin ishirin sai mu haɗa ma ainihin iya kilanka a wasu itace wannan itacen kilo kaza wannan kaza ka samu 20 eh to wannan naka ne wannan ma a raba wannan ma a raba kaga an gama da kirdado duk mai bukata sai zai ibi kayan sheci to irin wannan raban ana ainihin yin shi ne a dabino da inabi kawai amma a wani su an hana shine wa qasmu gairi tamri kharsan wal inab rabo da kirdado in dai ba a dabino ko inabi ba to mimma alal ashjari daga abin da yake kan itatuwa irin su mangoro su lemo da sauransu man uhu wajab ana shi ya wajaba inda Allah ya Allah na